الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar juma'a a yau muna 23 ga watan juma'a da la'akira hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1445 wanda ya dace ma biyar ga watan ɗaya shekara ta 2024 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na ashekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah ba laifi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata na'am na'am to a nan ya mai da kudin ko bai mai da ba wai misali mutum ya zalunci wani kamar misali mutum ya zalunci ƙasa ya ci dukiyar gwamnati aka kama shi aka kulle ya yi wasu 'yan watanni ko ya yi wasu shekaru aka sake shi wannan kaso yana iya goge masa wannan laifi na cin amana dukiyar al'umma a gobe kiyama wannan kaso baya goge masa wannan laifi farai saboda shi ka'ida dole komi abu doka ta Allah wanda ya ci dukiyar al'umma ko ya ci dukiyar wani misali matukar yana da wannan dukiya to gaba ɗaya za a tatse shi a dawo ma da masu haƙƙi haƙƙinsu in kwa ya rigai ya hallakar da wannan dukiya to ya tabbata nauyi ne a kan shi iya rayuwarsa ya yi ƙoƙarin yadda zai samu wannan haƙƙi na jama'a ya mayar musu an gane ko? ya tuba zuwa ga Allah cewa gaba ba zai koma yi ba kuma wannan haƙƙi na masu haƙƙi ya tabbata dole sai ya dawo da shi ya yi ƙoƙari a rayuwarsa in ma wani aiki zai yi ko wata sana'a dai sannu-sannu yana mayarwa to abin da ya rage in mutuwa ta cin masa mai yiwuwa jin kan Allah subhanahu wa ta'ala da rangwamansa zai iya riskar shi amma ya tabbata haƙƙin masu haƙƙi wato yawan sallah ko azumi ko zakka da sauransu ba sa goge wannan laifi iya abin da yake goge wannan laifi dawo da haƙƙi zuwa ga masu shi wannan shine ka'ida wanda daman sharaɗi daga cikin sharaɗa na tuba in akwai haƙƙin wani to dole sai ka dawo masa da haƙƙinsa ko kuma ka nema ya yafe maka in baka da halin dawo masa da haƙƙi to kaga haƙƙin ƙasa dukiyar ƙasa waye isa ya ya bibiyi dukkan jama'ar da suke ƙasa ya nemi cewa su yafe masa wanda wasu sun riga sun mutu da wannan haƙƙi nasu a kanka don haka dai iya abin da mutum zai yi bakin gwalgwadon abin da yake da shi ya maida idan ya maida to sai ya ringa ƙoƙari ya sanya niyya a iya abin da ya rage na kwanukan rayuwarsa in Allah ya hure masa ilmi ya samu yana kaiwa yana zubawa in Allah ya sa kafin mutuwa ta cin masa ya biya to falillahi alhamdu kuma sannan mutum ya yi ƙoƙari ya yawaita tuba zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato muna dai cikin kitabu a hadisul anbiya mun tsaya ƙarshen babi na hamsin hadisi na ƙarshe a wannan babi shine hadisin alhassan ibn abil hassan albasari Allah ya ƙara masa yadda yake faɗa haddasa jundubu bin abdullahi fi hadal masjid yake cewa jundub ɗan abdullahi Allah ya ƙara masa yadda wato ya ba mu labari fi hadal masjid a wannan masallaci ina a lokacin da shi alhassan ibn abil hassan albasari yake karantar da almajiransa shine yake faɗa musu ya ce jundub ibn abdullah wato tabbas shi ya ba mu labari fi hadal masjidi ya ce a wannan masallaci sai yake cewa wa ma nasina منذ حدثنا ba mu manta komai tun lokacin da ya ba mu labari ma'ana ba mu manta komai game da wannan labari da ya ba mu ya ce wa ma na sha an ya kuna jundubun kazaba alan nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma wallahi ba ma jin tsoron jundub wato ya yi mamuzan allah sallallahu alaihi wasallama karya domin sahaba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam gaba ɗayansu adilai ne don haka junansu baya tuhumar juna su kansu sahabbai junansu baya tuhumar juna to shi yasa a nan alhassan ibn abil hassan albasari ya ce wa ma nakhsha an ya kuna jundubun kazaba ala nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ba ma jin tsoron cewa jundub ya yanki ƙarya ya danganta ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam sai yake cewa ƙala ƙala rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya faɗa yake cewa kana fi man kana qablakum rajulun bihi jurhun manzon Allah ya ce a cikin waɗanda suka gabace ku na al'ummu akwai wani mutum bihi jurhun akwai rauni tare da shi rauni ne ya samu fajazi'a wato sai ya yi kashin haƙuri saboda raɗaɗin ciwo fa akhadha sikinan fa hazza biha yadahu sai ya ɗau wata wuƙa sai ya cire hannun nashi saboda raɗaɗin ciwo ya kai raɗaɗi ya yi kashin haƙuri sai ya ɗau wata wuƙa kai tsaye sai ya cire hannun fama raƙa addamu hatta mata jini bai tsaya ba yana tsiyaya har wato mutuwa ta cin masa jinin jikin gaba ɗaya ya tsiyaye ƙalallahu ta'ala ubangiji mai girma da ɗaukaka sai ya faɗa yake cewa ba darani abdibi nafsihi allah ya yi wahayi ga annabin wannan lokaci ko mu ce ga wannan manzan da Allah ya turo a cikin wannan jama'a ya ba jama'arsa labari game da halin shi wannan bawan Allah da ya yi kashin hakuri ya cira hannunsa a sababin raunin da ya same shi kuma mutuwa ta cin masa ubangiji ta'ala ya ce ba da rani abdi bi nafsi bawana ya mun azarbabi ya rigaye ni game da kashe kansa don haka haramtu alaihi aljanna na haramta masa aljanna lafazin haramtu alaihi aljanna jumla ce ta aliliya sakamakon wannan mummunan aiki da yi ubangiji ta'ala ya ce na haramta masa aljanna to kamar yadda wannan hadisi wato malam ya zo da shi a ƙarƙashin wannan babi domin labari ne game da waɗanda suka gabace mu na al'ummu su ne banu isra'il kamar yadda shi baban yana bayani ne game da abin da ya shafi banu isra'il to game da waɗannan gaba biyu wato akwai ishkali gaba ta farko na cewa badara ni abdi bi nafsihi bawana wato ya rigaye ni game da kashe kansa wanda yanzu a zahiri ko kuma mu ce a hakika ai bawa ya yi kaɗan ya rigayi ubangiji subhanahu wa ta'ala game da wani abu domin idan ka kalli wannan jumla mi take nunawa abinda take nunawa shi wannan bawan allah ya kashe kansa kafin ajalinsa an gane ko ya kashe kansa kenan kafin ajalinsa ya kai wanda a zahiri kenan idan ka kalla sai ka ga cewa inda bai yi gaggawa ya kashe kansa to da zai iya ci gaba da rayuwa amma da yake ya yi gaggawa ya cire hannunsa jinin jikinsa gaba ɗaya ya tarare ya tarare mutuwa ta cin masa kenan a nan ya yi gaggawa ya gaggauto ajalinsa kafin lokacin sai wanda shi kwa kasancewar kamar yadda lamari yake wato bawa bai isa ba ya mutu sai idan ajalinsa ya kai kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban mu'ajjala ubangiji ta'ala ya ce bai sauƙaƙa ba ga wata rai da za ta mutu illa bi izinillahi sai da nihin Allah kitaban mu'ajjala Allah ya rubuta ya hukunta ma kowace rai hukunci wanda yake abun ƙayyade lokaci wanda babu wata rai wadda za ta mutu kafin cikar ajalinta kuma babu wani rai wadda in lokacinta ya yi za a jinkirta mata daidai da kimtawar ido kowa Allah ya kayyade masa lokaci kamar yadda ya faɗa likulli ajalin kitab kuma haka ya zo a cikin hadisi sahihi mazan Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labarin cewa ɗa kafin ya zo duniya lokacin da ya cike wata hudu daidai a cikin cikin mahaifiya ubangiji ta'ala yakan daidaita halittar ɗa a turo mala'ika na musamman wannan mala'ika ya busa masa rai sai a umarci mala'ikan game da rubuta wasu al'amurra hudu farko rubuta arzikinsa abu na biyu ajalinsa abu na uku aikinsa na hudu ɗan aljanna ne ko ɗan wuta ne sai an rubuta ajali shekarun da mutum zai yi a duniya da watannin da zai yi da kwanukan da zai yi da awowin da zai yi da mintunan da zai yi da segonikin da mutum zai yi gaba ɗaya Allah ya ƙididdige kuma ba yadda za a yi bawa ya mutu kafin cikar ajalinsa kamar yadda wani hadisi na daban yake tabbatar mana da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ruhal qudusi nafasa fi ru'i anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha wa tastawiba ajalaha fattaqullaha wa ajmilu fi talab alhadith manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ran tsarki jibrilu alaihi salam ya yi busa a cikin zuciyata wanda wannan wani nau'i ne daga cikin nau'ikan wahayi da yake zowa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci busa ce jibrilu yake a cikin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce anna nafsan lalle duk wata rai lan ta muta bata isa ba ta mutu hatta tastakmila rizqaha sai ta gama cinye arzikinta gaba ɗaya ba wanda zai koma zuwa ga Allah ya bar arzikinsa daidai da dala a doron ƙasa ƙwaya ɗaya tak ta abinci ba yadda za ko kwatawa ɗaya ta ruwa a ce bawa ya mutu ya bar wani kaso daga cikin arzikin shi shi yasa ai in bawa ajali ya kai ajali ma'ana al'amari ya zo ƙarshe abincinsa ya ƙare shansa ya ƙare komai ya ƙare ko an ɗura masa abinci zai mai doshi baya yadda za a yi ya wuce a gaji da kwankwada masa ruwa ba zai wuce ba kai in ma allurar ruwa ta zamani aka kafa masa ruwan ba zai wuce ba ya riga ya cinye arzikinsa wata staudi ba ajalaha kuma sai ran ta haɗe ajalinta gaba ɗaya abinda Allah ya yanka mata na kwanukan rayuwa to kaga a nan kenan da ya ce badara ni abdi bi nafsihi bawa na ya rigaye ni game da kashe kansa kenan ma'anar mubadara a nan gaggawa wato shine ta ɓangaren shi ya sabbaba ma kansa wato mutuwa wannan kenan a raɗin kansa ne an gane ko a raɗin kansa ne kenan ya zaɓi mutuwa wanda kuma kasancewar a nan da Allah ya masa wannan ukuba cewa ya haramta masa aljanna domin kasancewar a nan ya yi azarbaɓi ya kashe kansa ba tare da an nuna masa cewa ajalin shi ya kai a me yasa saboda ajalin bawa al'amari ne wanda yake na gaibu babu bawan da yake da masaniya game da ranar mutuwarsa Allah ya ɓoye ma kowane bawa ranar mutuwa wannan ilimi ne na gaibu wanda Allah yake banci kansa da shi hikima ta Allah domin bawa a kowane lokaci ya zamanto a cikin shiri to a nan ba a nuna masa ba ajalinsa ya kai kuma ya zaɓi kashe kansa kaga a nan kasancewar shi ya sa ya cancanci wato wannan ukuba kenan wannan shine ma'anar kenan badara ni abdi bi nafsihi ma'ana domin shi ya kashe shi ya zame ma kansa kenan sababin mutuwa an gane ko ba dan kasancewar ajalinsa bai yi ba a aqidar ahlus sunna wal jama'a duk mutumin da ya mutu to ya mutu ne a lokacinsa da Allah ya kayyade masa da wanda ya mutu akan shimfiɗa da wanda aka kashe kowa ya cimma ajalinsa ne sabani ga mu'tazila su a iya aqidar su idan aka kashe mutum to an gaggauto masa da ajalinsa wai inda za a bar shi zai ci gaba da rayuwa wanda su kuma daman almutakallima galibi suna gabatar da hankalinsu ne akan nas su a iya tunaninsu a iya hankalinsu inda za a bar shi zai iya ci gaba da rayuwa shi kuma al'amari gaba ɗaya abun Allah yake a hannunsa yake kuma komai Allah ya ƙididdige komai Allah ya ƙayyade masa lokaci ya rubuta a cikin littafinsa na Allahul Mahfuz ya tabbatar da haka don haka nassi na alkur'ani da hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun tabbatar da duk wanda ya mutu ya mutu ne a lokacinsa da wanda ya mutu akan shimfiɗa daga bacci ya zarci da wanda aka kashe kowa ya cike ajalinsa ba yadda za a yi daidai da sai wanda ɗaya ya ci gaba da rayuwa in dai lokaci ya riga ya yi tare da cewa kamar yadda wani daga cikin magabata yake ba da misali yake cewa wato shi hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala da ya hukunta game da bayinsa kala biyu ne akwai hukunci wanda yake sake akwai hukunci wanda yake kayyadadde yanzu misali wannan bawa ne Allah ya kaddara masa cewa zai shekara talatin idan bai kashe kansa ba zai shekara talatin a duniya in kwa ya kashe kansa to zai shekara wakin shi iya shekara ashirin ne to irin wannan kasancewar shi muɗi da wannan yana ga hannun Allah subhanahu wa ta'ala kenan shi mala'ikan da Allah ya wakilta game da karɓar rayukan bayi shi Allah yana sanar da shi game da cewa wannan bawa in bai kashe kansa ba shekara talatin ne amma in ya kashe kansa to shekara ashirin ne kamar yadda wani malami ya ba da amsa game da wato ita wannan jumla da ya ce badara ni abdi bi nafsi a takaice dai shi ya zame ma kansa sababin mutuwa amma kuma ya mutu a lokacinsa domin Allah ya riga ya kayyade masa wannan lokaci sannan ita wannan jumla ta biyu na cewa na haramta masa aljanna wanda abu ne sananne cewa iya abin da yake haramta ma bawa aljanna kwata-kwata wato shine mutuwa akan shirka duk wanda ya mutu yana shirka Allah ya haramta masa aljanna domin Allah ya yi alkawalin duk wanda ya mutu yana shirka ba zai gafarta masa ba inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha duk wanda Allah bai gafarta masa laifukansa a wannan yini na alkiyama to wuta ita ce makomarsa kuma ga nassi cikin suratul ma'ida Allah ya tabbatar da duk wanda ya mutu yana shirka to haramun ne wato gare shi shiga aljanna innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lizalimin min ansar to anan sai yace haramtu alaihi aljanna na haramta masa aljanna to dan haka wannan jumla malamai suka ce abu na farko kamar yadda amsar da suka bada shine cewa ya halitta ma kansa wannan mummunan aiki domin duk wanda ya halitta abinda Allah ya haramta to tabbas ya kafirta an gane ko kenan ya halitta ma kansa kisa shi kuma kashe kai abu ne wanda Allah ya haramta Allah ya haramta domin ya faɗa wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima kar ku kashe kawunanku domin ubangijinku ya kasance mai matukar tausayawa ne game da ku to halittawa da haramtawa abu ne ke wanda ke hannun Allah duk wanda ya haramta ya halitta ma kansa abinda Allah ya haramta kuma ya yi ƙudurin abin ya zama halak gare shi to wannan ya kafirta babu tantama shine kenan a nan amsa ta farko da wasu malamai suka bada game da wannan jumla na cewa haramtu alaihi janna me yasa saboda ya halitta ma kansa wannan mummunan aiki don haka aljanna ta haramta a kansa domin ya mutu akan kafirci faɗa ta biyu wasu malamai suka ce daman tun can ma kafiri ne an masa ukuba da wannan uquba domin daɗi akan kafircinsa cewa na haramta masa aljanna an gane ko can ma kafiri ne suka ci amsa ta uku wasu malamai suka ce abinda ake nihi da cewa na haramta masa aljanna ma'ana a wani lokaci ne kamar yadda lokacin da asabi kunal awwalun ma'ana marigaya na farko muminai na farko suke shiga aljanna an gane ko kenan masu shiga sai sun shiga shi sai can daga baya bayan an azabtar da shi sannan a kai shi aljanna me yasa saboda kasancewar wannan babban laifi ne shi kuma babban laifi idan bawa ya mutu a kansa bai tuba ba lamarinsa na ƙarƙashin mashi'a ta Allah subhanahu wa ta'ala in Allah ya ga dama ya masa rangwame ya gafarta masa kai tsaye ya kai shi aljanna in ya so kuma ya azabtar da shi gwargwadon laifinsa a ƙarshe da ceton masu ceto za a kai shi aljanna kenan cewa na haramta masa aljanna kenan a lokacin da ake azabtar da masu tauhidi waɗanda suka zo da manyan laifuka Allah bai rangwamta musu ba lokacin da ake azabtar da su kenan yana cikin jimillar su shi ma an haramta masa aljanna a wannan lokaci sai dai a ƙarshe a fitar da su a kai su aljanna domin duk wanda yake da tauhidi daidai da nauyin jan kiyashi ba zai dawwama a wuta komin tsawon zaman da ya yi kamar yadda hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tabbatar iya abin da ke dawwamar da bawa a wuta har abada wato shi ta ce shirka duk wanda ya mutu yana shirka to makomarsa ita ce wuta Allah ya haramta masa aljanna amsa ta hudu wasu malamai suka ce a wata aljanna ce ta musamman aka haramta masa kamar jannatul firdaus amma sauran aljanna ana iya shigar da shi da wato izini na Allah subhanahu wa ta'ala amsa ta biyar wasu malamai suka ce wannan ya zo ne a bisa huska ko mu ce a bisa hanya ta kausasawa da razanaswa da ba da tsoro don haka ake gudanar da irin waɗannan nusus a kan zahirinsu kawai domin ya zame ma mutane wa'azi su tsawato amma ba ana nihin ainihin abin da lafazin ya kunsa me yasa saboda shirka ita kaɗai take haramta ma bawa aljanna amma don wani laifi daga cikin manyan laifuka idan bawa ya mutu bai tuba ba to ko da an azabtar da shi za a azabtar da shi ne gwalgwadon laifinsa a ƙarshe ko mun ƙanƙantar imanin shi za a fitar da shi daga wuta a kai shi aljanna shine kenan suka ce wannan kenan a bisa hanya ce ta tsawatarwa da razanaswa da ban tsoro amma ba dan ana nihin abin da lafazin ya kunsa cewa kwata-kwata aljanna ta haramta gare shi fuska ta shida malamai suka ce wato ma'anar na haramta masa aljanna kenan in har uban in har na so dawwamar da haka kenan in Allah ya so dawwamar da haka kenan ya haramta masa aljanna kenan akan kaddarawa haramtu alaihi aljanna in shi'tu istimrar zalik kenan in har na so dawwamar da wannan kenan na haramta masa aljanna kenan kaga wannan kuma yana karkashin mashi'a ta Allah abin da ya so shi yake wakana abin da bai so ba ba yadda za a iya kasance al'imamu nawawi Allah ya ji kansa fuska ta bakwai ya ce wannan yana iya ɗaukan ma'anar takan iya yiwuwa a shari'ar waɗanda suka gabace mu na al'ummu manya-manyan laifuka suna kafirtar da mutum kuma su cancanta masa dawwama a wuta sai dai a takaice dai abin da muke so mu gane kamar yadda bayani ya gabata wato ma'anar cewa na haramta masa aljanna sai in ya halitta haka in dai mutum ya halitta abin da Allah ya haramta to wannan babban kablasir ya hau kan shi kuma abin da haramcin shi sananne ne a darura yanzu yanzu misali ka ɗauka kisan kai kowa ya san kisan kai haramun ne darura ce ta rayuwa abu ne wanda yake na darura dole kowa ya san cewa kisan kai haramun ne da wanda yake rayuwa a birni da wanda yake rayuwa a ƙauye ya san kisan kai haramun ne yanzu misali shan giya shan giya kowa ya san haramun ce zina kowa ya san haramun to kaga waɗannan abubuwa ne wanda yake akan darura an san haramcinsu yau idan mutum ya fito ya ce zina halakce in kaga dama ka yi wa ya ce muku laifi ce duk wanda ya faɗi haka ya kafirta duk wanda zai ce zina halakci ba laifi ba ne ba to ya kafirta saboda ya halitta abin da Allah ya haramta amma in ya san laifi ne ya ci gaba da yi ya mutu bai tuba ba wannan lamarin shi na ƙarƙashin mashi'a ta Allah subhanahu wa ta'ala in Allah ya so ya yi masa rangwame in ya ga dama kuma ya azabtar da shi to haka kuma kasancewar wato irin waɗannan kenan kamar misali akan tsawatarwa ne don haka shi wannan yana daga cikin makamar su alkhawari da suka tafi akan kafirtar da duk mutumin da ya aikata babban laifi da su da almu'tazila suka ce duk wanda ya aikata babban laifi ya mutu akan haka ba tare da ya tuba makomar shi butacci wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hujjajkinsu amma hujja ta ahlus sunna wal jama'a duk abin da yake koma bayan shirka to wannan yana karkashin mashi'a ta Allah subhanahu wa ta'ala kaga kisan kai ko yana daga cikin abin da yake koma bayan shirka inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha za mu tashi hadis babi na gaba don haka a takaice dai wannan hadisi daga cikin abin da yake karantar da mu haramcin kisan kai sawa'an mutum ya kashe wani ko ya kashe kansa wannan haramun ne kada'an kamar yadda Allah ya haramta mana kisan kai da nassi na alkur'ani ayar da muka karanta da zuwa la taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima kar ku kashe kawunan ku domin ubangijinku ya zamanto mai matukar tausayawa game da ku kaga anan Allah ya ce kar ka kashe kanka kenan a hane ka game da kashe ran wani min babi aula na kama an ce kar ka kashe balantana ka kashe wani me yasa saboda rai gaba ɗayan shi mulki ne na Allah subhanahu wa ta'ala ba naka ba ne Allah shi ne ya baka aron wannan rai kake rayuwa da shi kuma in lokaci ya yi naka ya cike Allah kuma zai zare wannan ran daga jikinka don haka ba mallakar ka ba ne baka isa baka kashe kanka balantana ka kashe wani sannan wannan hadisi kuma yana nuna mana wato halaccin ba da labari game da al'ummu da suka gabata kamar yadda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba mu labari a cikin al'ummun da suka gabace mu ne aka samu shi wannan mutumin da ya kashe kansa wanda wannan kuma yana nuna mana wato fadala na mutum ya jure ya ɗau haƙuri a kan abin da Allah ya kaddara masa duk raɗaɗin da yake ji na ciwo da duk yanayin da ya shiga na kunci. to mumini ya tabbata wajibi ne a kansa ya ɗau haƙuri ya jimre ya maida lamarinsa zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya jure shi yake da kyakkyawan ƙarshe zai samu ladan haƙuri akan wannan musiba sannan kuma wannan hadisi yana ƙara fa'idantar da mu haramcin mutum ya aikata abin da zai kai shi zuwa ga hallakar da kansa duk abin da zai kai mutum zuwa rasa rayuwarsa to wannan haramun ne an gane ku duk abin da in ka aikata zai zame maka sababin rasa rayuwarka to wannan haramun ne jefa kai ne zuwa ga hallaka Allah ya faɗa wala tulqu bi aidikum ila tahluka sannan kuma wannan hadisi yana ƙara fa'idantar da mu duk abin da ya nasu na rauni ya kai mutum zuwa ga mutuwa to wannan yana kan hukuncin abin da ya faru a farko shi yasa ai a ka'ida duk mutumin da ya ma mutum rauni inda gangam ya masa wannan rauni a sababin wannan rauni ya yi jiya Allah ya karɓi rayuwarsa wannan hukuncin kisa na ganganci saboda wannan rauni da ya masa shine ya kai shi zuwa ga rasa rayuwarsa an gane ko kenan don haka rauni shi yasa ai a ka'ida ba a yin kisasi na arama rauni in aka ma mutum sai an bari shi wanda aka ma raunin idan ya warke ya tashi to sai a ga gwalgwadon raunin a auna sannan a yi masa in ko wannan rauni ya kai shi zuwa mutuwa wannan ya zama kisa na ganganci kenan kisasi za a yi قال المصنف رحمه الله تعالى باب حديث أبرص وأعمى وأقرأ في بني إسرائيل قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله أنه قال حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرو أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال حا وحدثني محمد قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا همام عن إسحاق بن عبد الله أنه قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي عمره أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول inna thalathatan fi bani isra'ila abrasa wa aqra'a wa a'ama bada lillahi azza wa jalla an yabtaliyahum fa ba'atha ilaihim malaka fa atala abrasa fa qala ayyu shay'in ahabbu ilayk qala lawnun hasan wa jildun hasan qad qadharani an-nas qala فمسحه فذهب عنه فأؤتي لونا حسنا وجلدا حسنا فقال أي المال أحب إليك قال الإبل أو قال البقر هو شك هو شك في ذلك أن الأبرص ولا أقرأ قال أحدهما الإبل وقال الآخر البقر فأوتي ناقة أشرام فقال يبارك لك فيها وأتى لأقرأ فقال أي شيء أحب إليك قال شعر حسن ويذهب هذا عني قد قذرني الناس قال فمسحه فذهب وأؤتي شعرا حسنا قال فأي المال أحب إليك قال البقر قال فأعطاه بقرة حاملة وقال يبارك لك فيها وأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك قال يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس قال فمسحه فرد الله إليه بصرا قال فأي المال أحب إليك قال الغنم فأعطاه شاة والدا فأنتج فأن فأنتج هذان وولد وولد هذا فأنتج هذان وولد هذا فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من من بقر ولهذا واد من الغنم ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين تقطعت به الحبال في سفره فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون لحسن والجلد لحسن والمال بئيرا أتبلغ به في سفري فقال له إن الحقوق كثيرة فقال له كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعداك الله فقال لقد ورثت لكابر لقد لقد ورثت لكابر عن كابر فقال إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت وأتى لأقرأ في سورته وهيئته فقال له مثل ما قال لي هذا فرد عليه هذا فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن السبيل وتقطعت به الهباء وتقطعت به الهبال في سفره فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري وقال له قد كنت أعمى فرد الله بصري وفقيرا فقد أغناني فخذ ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne na musamman abinda baban ya ƙunsa wato shine labarin wasu mutane uku da Allah ya jarrabe su da wasu nau'i na rashin lafiya farkonsu shine abras idan aka ce abras an ciro shi ne daga albaras idan aka ce albaras shine wasu suke cewa kuturta amma a hakika ba kuturta ba ce ita kuturta juzam ake ce mata an gane ko shi albaras wata rashin lafiya ce wadda allah yake jarrabar bayansa fatar jiki takan kuɗe an gane ko takan kuɗe ta yi jajjawur ko farin fata ne idan wannan cuta ta bayyana jikin shi zaka ga jikin gaba ɗaya ya kuɗe ya yi jajjawur Allah ya kare mu ita wannan rashin lafiya tana daga cikin rashin lafiya mai wuyar magani amma a hakika babu wata rashin lafiya wadda ba ta da magani sai dai a ce mai wuyar magani domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa Ubangiji ta'ala bai taɓa saukar da wata cuta face ya saukar da maganinta wanda ya san shi ya san shi wanda ya jahilce shi ya jahilce shi maza Allah ya ce ya ku bayan Allah ku yi magani amma kar ku yi magani da abin da Allah ya haramta muku a wata riwaya ya ce Allah bai sanya warakar ku a cikin abin da ya haramta muku don haka rashin lafiya ce mai wahalar magani shi yasa Allah ya karfafi annabi Isa alaihi salam da wannan mu'ujiza ta warkar da wanda yake mai cuta albaras saboda su mutanen annabi isa waɗanda suka tara zamani da shi sun yi fice akan sanin magani ilimi na likitanci to amma sai ya zamanto ga rashin lafiyar da ta gagare su cuta albaras warkar da makaho gaba ɗaya ma kuma rayar da matacce abinda ba wanda ya isa sai allah shi ne Allah ya karfafi annabi Isa alaihi salam mai irin wannan cuta ta albaras da zaran ya shafi jikinsa da izinin Allah sai ya samu lafiya kamar yadda Allah ya faɗa wa ubri ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi iznillah to shine ake cewa albaras ana warkewa amma akwai wahala wanda ai akwai hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga Umar ya ce masa akwai wani bawan Allah shine Uwais ibn Amir al-Qarni wanda zai zo a cikin mutanen Yaman manzon Allah ya ce ma Umar in ka haɗu da shi ka nema ya yi maka addu'a manzon Allah ya nuna masa alamar da zai iya gane shi ya ce ya yi ya taɓa yin cuta ta albaras amma ya warke amma a bayan shi akwai tabo an gane ko gwalgwadon dirhami wanda bai ida warkewa ba na albaras to ta nan umar allah ya kara masa yadda ya gane shi bayan ya tambaye shi sunan shi ya tambaye shi garinsu kuma umar ya buɗe bayan shi ya ga wannan alama da manzan allah ya faɗa masa a lokacin nan umar ya nemi cewa ya yi masa addu'a ta allah ya gafarta masa kamar yadda manzan allah ya umarce shi domin bawa ne na gari to shine ya ce abras na farkon kenan mai cutar albaras ne a hausa ana ce mata mele shine kodewar fata mutum ya yi jajjawur kuma galibi cutar wannan wani iyazu billahi za ka ga ta sa bakin mutum ya jirge ka ga halittar mutum ta canza sai ya ce wa a'ama kuma da makaho wa akra wato da mai kura an gane ko da mai kura idan aka ce kura ita ma wata rashin lafiya ce wadda kuraje ne suke fitowa a kai suke camkewa kuma sukan yi mugunya kuma sannan ita kura idan ta samu mutum gaba ɗayan gashin kai tana tafiyar da shi zai zamanto gashin kai gaba ɗayan shi ya koke kuma maimakon inda a ce ma wai kamar aski ne a'a camkewa take sai abin ya ringa wasu kuraje kuma ya zaman tofari ne rashin lafiya ce ita ma wadda take mai tsanani shi ne ya ce wa akra wato da mai cutar kura kenan fi bani isra'il wato a cikin banu isra'il su waɗannan mutane uku aka yi su to shine anan malam sai zo mana da hadisin abu huraira allah ya kara masa yadda yake faɗa yake cewa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa inna thalathatan fi bani isra'ila lalle akwai wasu mutane uku a cikin banu isra'il manzan Allah ya ce abrasa na farko wato shine mai cutar albaras mele kenan wa akra'a wato da mai kura wa a'ama kuma da makaho badalillahi azza wa jalla an yabtaliyahum wato ubangiji mai girma da ɗaukaka ya yi rigaye a cikin iliminsa ya yi nihin ya bayyana ma bayinsa wato jarraba wadda ya yi musu nan karka fahimci badalillahi na cewa al'amari ya bayyana dakuwe ne Allah bai san shi ba Ubangiji ta'ala ya kewaye da sanin komai an gane ku li ta'alamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma komai Allah ya kewaye shi da sani mu ne bayansa mukan iya cewa abu kaza ya bayyana gare ni kamar misali da zan faɗa abu kaza ya bayyana gare ni kenan can da ban san shi ba a ɓoye yake an gane ko kenan a nan badalillahi wato lamari ne wanda ya yi rigaye a sanin Allah kenan ya yi nihi ya bayyana ma bayinsa jarraba wanda yake nihin yi ma waɗannan mutane uku shi yasa ya zo a cikin sahihu muslim lafazin aradallahu an yabtaliyahu Allah ya yi nihin ya jarraba su su waɗannan mutane uku wanda jarraba bayi sunna ce ta Allah subhanahu wa ta'ala don ka ce ka yi imani ba za a kyale ka haka sai an jarraba ka kamar yadda Allah ya faɗa a hasiban nasu an yutraku an ya kulu amanna wahum la yuftanun kuma haka ne sunna ce ta Allah jarraba bayinsa muminai wala nabluwannakum wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarati wa bashshiris sabirin al-aya to shine anan sai ya ce fa ba'atha ilaihim malaka ubangiji ta'ala takanas sai ya turo musu wani mala'ika na musamman amma wannan mala'ika ba a sifarsa ba wata mala'ika ya zo musu a sifa ta ɗan adam saboda ganin mala'ika akan sifar yadda Allah ya halicce shi to ba mu da wata idaniya wadda take da wannan iko don haka hatta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk kai ka wanda jibrilu ya yi gunsa a tsawon shekara 23 wahayi na sauka sau biyu kacal manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ga Jibrilu a kan sifar yadda Allah ya halicce shi gani na farko a kogon hira lokacin da ya zo masa da wahayi na farko ya zo masa a kan sifar yadda Allah ya halicce shi ya toshe sararin sama a lokacin na aishi ya sa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya firgita ya razana da ya koma gida yake cewa ku lullube ni ku lullube ni lokacin da ya farfado ya dawo cikin hayyacinsa yake cewa wallahi na ji tsoron hallaka ga kaina gani na biyu daren da aka tafi saman bakwai da shi maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma ganin jibrilu alaihi salam a sifar yadda Allah ya halicce shi ya baje fuka-fukansa ɗari shida maza Allah ya ce duk fuffuke ɗaya ya kai matsayin tushe mahudan rana da mafaɗarta shine Allah ya faɗa wala qadra ahu bil ufuqil mubin an gane ko kuma ya faɗa wala qadra ahu nazlatan ukhra to shine anan yace wato fa ba'asa ilaihim malakan ubangiji ta'ala sai ya turo musu wani mala'ika na musamman fa atal abrasa farko mala'ikan ya je gun wato mai cutar mele shine mai albaras faƙala sai ya ce da shi ayyu shay'in ahabbu ilaika a rayuwarka wani abu ne ka fi so ka fi ƙauna tambayar da ya masa a rayuwarka wai me ka fi so me ka fi ƙauna ƙala sai ya faɗa sai ya ce launin hasan wa jildun hasan ya ce wallahi abin da na fi so a rayuwata shine kyakkyawar kama da fata wadda take kyakkyawa saboda shi marar lafiya inda za ka tambaye shi duk wani marar lafiya me ka fi so a rayuwarka in dai rashin lafiya ta yi rashin lafiya to ba abin da ya fi ƙauna sama da lafiya ba abin da ya fi ƙauna sama da lafiya ka kaddara inda a ce mutum ya mallaki duniya da abin da yake cikinta gaba ɗaya idan ya kamu da rashin lafiya inda za a tambaye shi a ce masa za ka iya raba abin da ka mallaka ka ba da rabi a dawo maka da lafiyarka wani wallahi zai ce zan iya mallakar da abin da na mallaka gaba ɗaya zan iya ba da shi to shi yasa a nan kowa akwai abin da ya tsaye masa a zuciyarsa na gurin shi da ya tambaye shi me ka fi so a rayuwarka iya amsa da ya bada cayi launin hasan kyakkyawar kama wa jildun hasan da fata kyakkyawa ita nake ita nake ta na so a rayuwata qad qadarani nas yake cewa mutane sun kyamace ni mutane sun kyamace ni kaga kyamar marar lafiya wannan ɗabi'a ce ta mutane an gane ko abu ne wanda yake ɗabi'a ce ta 'ya'yan adam kyamar misali marar lafiya kamar misali yadda irin ita irin wannan rashin lafiya ai shi yasa kamar misali waɗanda suke da cuta irin ta kuturta ake ma yi musu ɓangaren su daban wanda daman shari'a ta yi umarnin cewa wanda yake da irin wannan rashin lafiya a nisance shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kallimil majzuma bainaka wa bainahu da rumhin aw rumhayn manzon Allah ya ce mai cutar kuturta ma'ana kuturu idan za ka yi zance da shi manzon Allah ya ce tsakaninka da shi a kaɗan a samu tazara ta goron mashi ɗaya ko kuma goron mashi biyu kaga ita goron mashi a kaɗan ka ɗauke ta ma metir biyu aƙalla kuma tana fin haka nan aƙalla goron mashi tana kai metir uku zuwa hudu to a kaɗan in za ka yi magana da kuturu a samu kusan metir biyar ko sama da haka tsakaninka da shi kuma haka a wani hadisi mazala salama yake cewa firra minal majzumi firaraka minal asad ka guje ma kuturu yadda kake guje ma zaki hadisin yana cikin sahihul bukhari to shi yasa a nan wato yake faɗa yake cewa wa kazaranin nasu ya ce mutane ya ce sun kazaranin nasu ya ce mutane sun kyamace ni duk sun ƙaurace mu ƙala sai ya faɗa sai yake cewa ƙala wato abu huraira yake faɗa manzon allah sai ya faɗa fa masahahu wannan mala'ika kai tsaye sai ya shafi jikin wannan marar lafiya mai cuta albaras fa zahaba anhu gaba ɗayan wannan rashin lafiya ta tafi ta gushe gabarinsa ubangiji ta'ala ya ba shi lafiya kai tsaye fatar jikinsa ta rikida ta koma yadda take da mai kyau allah ya dawo masa da kyakkyawar kama wanda wannan kasancewar lamari ne wanda yake nuna mana girman kudura ta ubangiji subhanahu wata'ala akan kowa da komai komai abun Allah mai sauki ne kuma wannan yana nuna mana komai yana da sababi menene sababin shafar jikinsa da yana shafar jikinsa kai tsaye Allah ya bashi lafiya kamar yadda Allah ya karfafi annabi Isa alaihi salam da wannan mu'jiza in ya shafi mai albaras kai tsaye yake samun lafiya fa'uɗiya launan hasanan aka ba shi kyakkyawar kama wa jildan hasanan da fata mai kyau faƙala sai mala'ikan ya koma faɗa gare shi sai ce masa ayyul mali a habbu ilaika wace dukiya ka fi so a rayuwarka ƙala sai ya ce al'ibin ya ce raƙumma au ƙala albakar ko kuma wato albakar shanu shi wannan kokonto ya kasance ne daga wannan marwaicin hadisin an gane ko shine ishaq ibn abdullah shine ya yi kokonto cewa shi wannan mai cutar albaras da aka tambaye shi wace dukiya ya fi so raƙumma ne ya faɗa ko kuma shanu ne ya faɗa shine ya ce huwa shakka fi zalika ma'ana ishaq ibn abdullah ya yi kokonto game da haka annal abrasa lalle shi mai cutar albaras wal aqra'a da mai kura qala ahaduhuma al ibil ɗayansu ya faɗa cewa raƙumma ya fi so wa ƙala al'akar ɗayan shi ko ya ce albakar wato shanu fa'u'uɗiya na ƙatan ushara sai aka ba shi taguwa mai ciki ba a ce ma taguwa ushara sai idan cikin da take ɗauke da shi ya kai wata goma daga nan wata goma har a kai lokacin da ta aihu abinda ake kiranta al'ushara taguwa mai ciki cikin da ya kai wata goma kenan faƙala sai mala'ikan ya faɗa ya ce yubaraku laka fiha Allah ya maka albarka game da wannan taguwa da aka baka me za a yi wa atal akra'a kuma sai ya wuce ya je gun wannan mai kura faƙala sai ya tambaye shi ayyu shay'in ahabbu ilaika wani abu ka fi so a rayuwarka ƙala sai ya faɗa ya ce sha'arun hassan ya ce kyakkyawan gashi nake so wa ya zahabu haza anni ya ce wannan kura da ta addabe ni fatan da nake ta gushe ta bar ni kadka ni nas mutane sun kyamace ni saboda wannan kura ita ma kura kamar yadda muka faɗa muka yi bayani ƙuraje ne suke yin suke cafkewa akan mutum kuma sai ya fari suna magunya shi yasa galibi mai kura zaka ga ƙuda yana bin kai shi ƙuda yana bibiyar shi to shine yace kad qazirani nas wato jama'a sun kyamace ni qala sai ya faɗa manzon Allah sai ya faɗa yace fa masahahu wannan mala'ika sai ya shafi kansa fa zahaba kai tsaye da izinin Allah wannan kura ta gushe wa uɗiya sha'aran hasanan aka ba shi kyakkyawan gashi ya koma kenan yadda yake da ƙala sai ya faɗa mala'ikan ya tambaye shi ya ce fa ayyul mali a habbu ilaika wace dukiya ka fi so a rayuwarka ƙala sai ya ce albakar ya ce shanu an gane ko shanu na fi so ƙala sai mala'ikan ya ce wannan ƙala mazan Allah sai yake faɗa fa'a ɗahu bakaratan hamilan wannan mala'ika sai ya bashi wato saniya mai ciki wa ƙala sai ya ce yubaraku laka fiha Allah yi maka albarka a cikinta sai ya wuce wa atal a'ama ya je gun wannan makaho faƙala sai ya tambaye shi ya ce masa ayyu shay'in ahabbu ilaika wani abu ka fi so a rayuwarka ƙala sai makaho ya ce ruddullahu ilayya basari abinda na fi so a rayuwata shine Allah ya dawo min da ganina fa ubsiru bihin nas nima na ringa ganin jama'a an gane ko nima abinda na fi so Allah ya dawo min da idanuna na ringa ganin jama'a ƙala mazan Allah sai yake faɗa fa masahahu wato na mala'ika sai ya shafi idanunsa faraddallahu ilaihi basara take yinki Allah ya dawo masa da ganinsa ƙala sai mala'ikan ya ce fa ayyul mali a habbu ilaika wace dukiya ka fi so a rayuwarka ƙala sai ya ce alaganamu ƙananan dabobi tumakai da awakai kenan ismul jins ne idan aka ce alganam ƙanƙanan dabobi tumakai da awakai fa'a a ɗahu shatan walidan ubangiji ta'ala sai ya bashi wannan fa'a a ɗahu wannan mala'ika sai ya bashi shatan walidan wato tinkiya mai ɗa ko kuma shatan walidan mai ciki domin lafazin shatun walid yana ɗaukan ma'anar mai ciki yana ɗaukan ma'anar mai ɗa shine ya ce fa'untija haza ne wa wulli da haza waɗannan mai taguwa da mai saniya mai ciki gaba ɗayansu suka aihu wa wulli da haza shi ma mai timkiyar ita ma ta aihu fakana li haza wadin minal ibili shi wannan da aka ba shi taguwa ɗaya mai ciki sai da ya kai ya cika jeji da raƙumma Allah ya albarka a hannun Allah take albarka ba ta taɓa ɗarsuwa a cikin abu ɗan kaɗan sai ya yawaita kuma amfanin abin sai ya yawaita duk abin da Allah ya sanya albarka a cikin shi ko mun kaɗan ƙin shi zaka ga ya bunƙasa ya yawaita kuma abin amfaninsa ya yawaita kaga taguwa ɗaya tak aka bashi mai ciki amma sai da ya cika jeji da raƙumma wali haza wadin min baka shi ma wanda aka bashi saniya mai ciki sai da ya cika daji wato da shanu wali haza wadin min algana shi ma mai tunkiya sai da ya cika kwari daji guda shi ma game da tumakai thumma innahu atal abrasa sannan wannan mala'ika bayan wani lokaci sai ya zo gun mai cutar albaras mai wannan cuta ta mele fi suratihi a cikin surar shi kamar shi wa hai'atihi a cikin sifar shi wa hai'atihi da kamar shi yadda ka san lokacin da yake marar lafiyan nan to haka mala'ikan ya dawo masa a cikin wannan sifa da kamakin. faƙala sai ya faɗa sai ya ce masa rajulun miskin nan khabar ne na mubtada wanda yake mahazuf ai ana rajulun miskin ni mutum ne wanda yake mabukaci taqatta'at biyal hibalu fi safarihi an gane ko ma'ana ni mutum ne wanda yake mabukaci duk wasu sababba na bulaguro sun riga sun yanki ma'ana ba ni da komai ba ni da kuɗin mota ba ni da guziri komai ya yanki bala bala gal yawma illa billahi thumma bika babu wani abin da zai isar da ni game da tafiyar nan da na sa gaba a yau in ban da taimakon Allah sannan kuma da taimakawarka an gane ko don haka wannan halaka ne ka faɗa wane ba wanda zai taimaka min in banda ubangiji na sannan kuma kai ma ka taimaka amma naka ce taimakon Allah da naka nake nema wannan shirka ne an gane ko domin wawun abinda take fa'idantarwa a taswiya amma ita summa abinda take fa'idantarwa wato shine wato jinkiri an gane ko a tartib ma'attarahi jerawa amma tare da jinkiri kaga a nan da ya ce illa billahi sai da taimakon Allah sun bika sannan kuma da taimakawarka kaga a nan ya bambanta taimakon Allah subhanahu wa ta'ala da na bayinsa saboda shi na bawa ya taimaka wannan sababi ne a hakika ne taimakawa shine Allah subhanahu wa ta'ala domin duk wanda ya baka Allah ne ya baka ba shi bane a raɗin kanshi Allah ne ya sa ya baka don haka Allah ne ya baka shi sababi ne abin ya biyo ta hannun shi as'aluka ya ce ina roƙonka ina maka magiya billazi a atsakan launar hasana da ubangijin da ya baka kyakkyawan launi waljildal hasana ya baka kyakkyawar fata walmala ya baka wannan dukiya ba'iran ya ce ina maka magiya ina haɗa ka da Allah raƙumi ɗaya tak nake so ka bani ataballagu bihi fi fi safari domin na yi guziri da shi a wannan bulaguro nawa tafiya wannan tawa raƙumi ɗaya tak nake bukata ka bani faƙala lahu sai ya ce masa innal huquqa kasiratun ai haƙuƙuwa fa yawa gare su al'amurra sun yi yawa an gane ko kasuwa ba ta tafiya komai ya tsaya shi da ya ce innal hukuka kasira haƙuƙuwa sun yi yawa wane ya ce kaza wane yana buƙatar kaza ba zan iya ba shine sai ya ce faƙala lahu sai mala'ikan ya ce masa ka anni a arifuka ya ce da dai kamar dai na san ka alam kun abrasa shin da ba kai bane ba mai cutar mele ya ƙazarukan nasu mutane suna ƙyamarka suna guje maka faƙiran da ban san ka ba kai da ba talaka ba ne bakka da komai fa'aɗa kallahu Allah ya maka kyauta ya wadatar da kai faƙala sai ya ce a baka san ni ba ba ni ba ne ba ka dai ɓace ya ce laƙadu ristu li kabirin an kabir ya ce wannan dukiya da kake gani tawa na gaje ta ne daga uwaye da kakanni babana kakan shi ya gada mushi shi ma kakan kakana ya gada mushi an gane ko kamar yadda za ka ji mutum ya faɗa don butulci ya ce a mu dama ya arziki gadon shi muka yi to shi ne ya ce laƙado wa ristuli kabirin an kabirin ya ce wannan dukiya na gaje ta ne li kabirin an kabirin ma'ana uwaye da kakanni baƙala sai mala'ikan ya ce in kunta kaziban ya ce in har ƙarya kake a kan wannan abu da ka faɗa fasayyaraka Allahu ila makunta Allah nake roƙo ya maida ka yadda kake da ya masa mummunar addu'a kuma hakan Allah ya maida shi ya koma ya tsiyace bayye da komai kuma wannan rashin lafiya kuma ta dawo kaga wannan bai ci jarrabawa ba Allah ya samu ci jarrabawa nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك